رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi na malam bakar bin abdullah abu zaid wannan kuma shine darasi na casa'in da shida a darasin da ya gabata mun tattauna akan gaba ta arba'in da takwas almudaratu lalmudahana ya halatta ɗalibi na ilimi ya yi mudarati da wanda suke da saɓanin fahimta da shi amma ba su yi mudahana ba an gane kai mudarati shine ka tattauna da shi ko kai masa raddi amma da usulubi hakim wani lokaci in kai in kai masa kai masa rudud da yawa ka dan bashi ya dan sha iska sai ka dan dauke numfashi haka an gane dan ka bashi kwakwalwar ka ka caza masa ita da yawa to bashi ya je ya zauna ya ta nazari ya tunani wala Allah yarji'u an gane watakila ya dawo in kuma ka dai ya ci gaba da bid'ar da yake ko ya ci sai kuma ka sake dawowa sai kuma a shirya wasu jeren giyan lakcoci ko wasu rudu da haka a sake yin wasu ruwan abin nan to wannan shine ainihin amma da uslubi hakim wannan tunda kullun so kake ka karu ba ka ragu ba kuma kai mai da'awa ne so kake a gane a fahimce ka a kuma zama irinka ba koran mutane kake ba an gane ko amma mudahana shine kawai tunda kawai dan a zauna lafiya shi baya magana akan naka kai ma dan dama shi dama me zai ce ai baya magana akan naka da haka shi so yake kai ma wannan yayi ne dan kai kuma kai shiru ka daina magana akan nasa dan nasa ne mai matsala shi dan ya dade yana magana akan naka kai baka da matsala an gane ko mai gishiri yace a shiga ruwa ballantana mai yalo ko kai shine wannan shi mai gishiri ne wa mai tallan gishiri yace a shiga ruwa kai kuma kana tallan yalo to ka kaga min babil aula ko yawa saboda haka mudahana ce ba a so a yi munafurci zama na munafurci a daina gaya wa mutum gaskiya domin mudahana shine yana kan bata amma ba ka gyara masa ba saboda kawai a zauna lafiya to kaga ai kai baka zama murshid baka zama mai shiryawa ba kenan ai kuma kai da'i so kake kullun a gane daidai to ga wani ba daidai yake ba kuma kai daina magana a kansa kuma yana ta tafiya akan ba daidai din ba to kaga wannan ita ce mudahana ita ce aka ce ba a san ɗalibin ilimi ya zama mai mudahana amma almudaratu wannan babu laifi ɗalibin ilimi ya amfani da wannan salo gaba ta arba'in da tara ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala algaramu bil kutubi ka duba raudatul muhibbin a raudatul muhibbin littafi na ibn al-qayyim dausayin masoya kenan an gane ko yawwa dausayin masoya sunan littafin kenan akwai kuma miftahu daris sa'ada a ciki akwai 'yan takaitattun bayanai da 'yan hikayoyi masu ban sha'awa ka koma ka karanta wannan algaram abinda ake kira da algaram soyayya bege da ƙauna to ana nufin ɗalibin ilimi ya zama ɗan nanaye kenan ya koma yana waƙe-waƙen soyayya ko ya dinga bege begen littattafai ake nufi a kar makallawo yawa ɗalibin ilimi ya ai ba shi da babban abin da yake bege irin littafi ya susuce ya rasa irin da zai sa kansa ga littafi yana kallo ba shi da kuɗi wannan shine algaram kenan algaram bil kutub an gane ko yana da littafi amma ko yanzu ya ji an fitar da wani littafi sai ka ji kuma yana sanya mallake shi to duk kuma kudinsa zai iya tattarawa gaba ɗaya ya miƙa don a bashi to shine ma'ana algaramu bil kutub sharaful ilmi ma'lumun darajar ilimi da ɗaukakar ilimi wannan sananniya ce ba ta buƙatar kullum sai an ce ai ilimi yana da daraja ilimi yana da ɗaukaka ilimi yana da matsayi ku yi ilimi a shi matsayin ilimi da darajarsa da ɗaukakarsa sananniya ce li'umumi naf'ihi saboda gamewar amfaninsa shi ilimi amfaninsa gamamme ne wa shiddatil hajati ilaihi kuma ga matsananciyar bukatuwa zuwa gare shi lallai kam dan adam yana bukatuwa zuwa ga ilimi ka hajatil badani ilal anfas kamar irin bukatar jiki ga numfashi idan zai yiwu dan adam ya wadatu daga numfashi to dan adam zai iya wadatuwa da ilimi kamar yanda babu yanda za dan adam ya iya wadatuwa daga yin numfashi lalle yana buƙatar ya shaƙa ya fitar to haka kuma yake da buƙatar ilimi wa zuhurun naqasi tawayar dan adam gazawar dan adam tasgaron ɗan adam yana bayyana ne bi ƙadari na kasihi gwargwadon ƙaranci da tawayar iliminsa da zarar ilimi ya ƙaranta to darajar ɗan adam takan tawaya kuma giɓinsa yakan fito sarari dukkan masu ilimi su dinga gani tsiraicinsa yakan bayyana ko da ya sa riga da ya ciki da malin-malin an fahimta ko wa husulul lazzati was surur samun jin daɗi da farin ciki ko mutane ba san meye ilimi ba shi yasa ai inda mutum ya gane sirrin karatu da ilimi ko Allah ka ce wa mutum wai ya kwana ya wuni bai karatu ba bai ji karatu ba bai karanta littafi ba a wannan wani abu ne da kawai kana yana jin ka ne kawai ba zai yadda ba an gane ko saboda husulul ladha samun jin daɗi wa surur da farin ciki bi kadari tahsilihi yana tattare da gwargwadon tara ilimi wai duk wanda yake son ya ji dadi yake son ya samu farin ciki ilimi zai tara tara ilimi zaka wato wani irin jin dadi ne wanda ba wanda zai gane shi in ba shigowa ya cikin da'irar ba ولهذا اشتد ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب wannan shi yasa kake ganin naci da mayata da tsananin kulafucin ɗaliban ilimi ga neman ilimi sai ka ce wai kai baka huta ne ai shi a cikin hutun ne ma yake samun rashin jin daɗi da farin ciki da walwala ya dawo daga nan ya tafi can ya daga in ba can yake wagan shi ya bude yana dubawa a ya bude yana saurara ana wani karatu to shi a nan yake samun farin ciki zuciyar tasa a cikin wannan dausayin take take yawatawa walgaramu kuma za ka samu ɗalibin ilimi yana bege bi jam'il kutubi da tattara littafai kaga ɗalibin ilimi baya son tattara littafai to gaskiya bai kai ba a bai kai ba a ce a shi wayarsa ta fi masa littafi a wannan da sauransa ai a da sauransa kwarai kuwa an gane ko yawwa za a ko yaushe yana begen tattara tara littafai ma'al intiqa tare da taka tsantsan da tsantsamewa ba kowane littafi ba kar ka zama haɗibu na billaili masu yin itace da daddare an gane ka san shi mai yin itace da daddare garin ya waye shi ma ya kwance ɗaurin nasa ya ga wani abin da ya tattaro sai ya fita da gudu haɗibu na billaili kenan to ba a san kawai da kaga littafi bangon ya ma kyau kawai ka siyo an gane wani bangon ne kawai mai kyau amma illar da gubar da take ciki kai ma an ka kwankwada ka tashi daga aiki a bakin littafi ake kallo ka ce ka amma wannan littafin wallahi bangon sai ya burge ni wallahi kai malam nawa ake sai da shi a lalle ka tantance ka tsantsance da wato wato librarian ka ya zamanto duk da cewa ɗalibin ilimi in ba wani malami ne yake ce masa nemi littafi kaza ba ko kuma yana samun yana da wani taujihi sai yayi wannan kwashe kwashen ko ni nayi ko ni nayi kwashe kwashen sai sai daga baya kuma sai ga wani littafin ma wai me kawo wannan cikin librarian ka an gane ko saboda da ni duk sati sai na sai littafi duk juma'a sai na sai littafi lokacin in ba ni da kuɗi da yawa lalle sai na siyo mudali'a shi yasa ina da mudali'o'i da yawa ita naira ɗaya ce mudali'a saboda haka in ba ni da kuɗin da zan siyo wani littafin mai ɗan girma to sai na siyo mudali'a saboda haka ni in dai littafi da larabci ne wallahi yana burge ni kawai ba ruwa na da meye a ciki lokacin ma ba ni da karfin idan da zan iya karanta wani littafin amma zan siyo shi shi yasa masu littafan da sun sanna wani lokaci aka na siyo aka ce kana da zabura tunda kana da alkur'ani ya kamata a ce akwai zabura ce gaskiya na ce gaskiya ne sai aka ce mun to ga zabura to da na siya ni kaina sai kuma nake gani ya kamata a samu attaura fa kuma wallahi a cikin wato a wannan lokacin kawai sai kuma aka samu mun wani littafi bai fi girman alari ba shi ma gashi nan an rubuta attaura sai kuma ce insha Allah saura in jira zan samu maka kaga littafin guda hudu din na hada su ita kuma injila sai aka kawo min ita littafi ne shi ma haka shi kuma yana dan fadi haka amma shi ma takaddun zamana jin sun kai 20 wai duk ita ce a taurar wannan da haka ne nazo nake ta ganin ina da Qur'ani ina da Injila ina to gare ita ita ita zabura a lokacin a karatun zaure ana karanta ta saboda zaka ji wa'azuzzuka ne haka da jikinka zai sanyi da mutuwa da kabari da kaza da kaza ita zabura din kenan an gane ko to za a ga su tambihul gafilin su durratun nasihin duk a wannan lokacin za a ga mutum yayi ta ɗiban su saboda akwai nasihohi akwai kissoshi akwai kaza akwai su qissasul anbiya an gane to duk sai daga baya ma aka fara samun rariya ta ce aka ce ai wannan littafin haɗe-haɗe ne wani ma abubuwa marasa kyau sun fi yawa a ciki to su ne wasu abubuwan da sai ka yaye su sai ka fitar da su daga ciki da aka dai ala ayi halin ana son ɗalibin ilimi ya zama to yana da kwaɗayin tara littafai tare da kuma al'intiqa an gane ko ya dinga tsatsamewa yana yana yana zazzaba ba kowanne zaka ɗauka ba walahum akhbarun fi hadha tadul wato ɗaliban ilimi ko malamai suna da labarai fi haza game da abin da ya shafi kwaɗayi da san tara littafai ta ɗulu in aka ce za a kawo su labarin zai yi tsawo wa fihi muqayyadat a ciki kuma akwai wanda aka ɗan takaita su aka yi musu ƙaidi fi khabarul kitab wannan duk zaka same shi a cikin wani littafi khabarul kitab sunan littafin kenan yassara Allahu itimamahu wa daba'ahu Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid yana da wani littafi khabarul kitab to shi da kansa a daidai lokacin da yake rubuta wannan sai ya ce yassara Allahu itimamahu Allah ya yassare lokacin da za a kammala wannan littafin wa daba'ahu kuma a buga shi wa alaihi a karkashin haka fa ahrizil usula min al-kutubi kai ɗalibin ilimi ka fara tara al'usula min al-kutubi littattafai na usul littattafan usul asalin addinin su kafin rassa ɗin su za ka fara tarawa wa alam ka sani annahu la yughni minha kitabun an kitabin kaka ce ai tunda ina da wannan littafin ai ba yana sai wannan ba wai babu wani littafi da yake wadatarwa ga barin wani littafin in ka sai wannan to aka ce ga wani shi ma yana da lalle sai ka samu akwai bambanci kuma sai ka samu wata fa'ida da akwai ta anan babu anan da aka ba wani littafi da in shi kadai ka samu yake sai dai in baka da kuɗi wadatattu in ka zo kana neman shawarar da littafi kaza da littafi kaza wanne ya kamata ka fara siya to sai a ce fara siyan kaza saboda shi kusan yayi shumuli ya haɗa abubuwa amma baya nuna yanzu kamar littafan shuruh din nan sai ga littafi ɗaya yana da sharhi yanzu kamar bulugul marams ina jin sharhi kansa sun fi guda ashirin to ba za ka ce kawai yana da subul salam ya wadatar ba a'a man da shi sai ka nemi akwai tawdihul akam mujalladi bakwai akwai kaza akwai kaza na ali bassa na abin nan akwai suna nan da yawa karka ce ai tunda na samu guda ɗaya duk wanda ka kake da iko sai ka siya wannan baya wadatar da ragowar wala tahshuru maktabaka maktabataka wato shawwishu ala fikirka bil kutub bil kutub al guthaiya wai kakka tattara gurbatattun littattafai da tarkace a cikin labararanka shi yasa wani lokaci da aka taba bani wasu littattafai in wani wani dalili yasa aka baka wani littafi da ke dauke da wata aqida kana son ka karanta dan ka fahimci aqidar ko dan ka ganar da mutane to ka rubuta dan ka zo wata rana a ce okay bawan Allah na ashe taqiya yake yi a cikin laburarensa sai ka rubuta wannan littafin ba aqida ta bace yanzu akwai wani da aka taba kawo mun musafu fadima musafu fadima kaga na yan shi'a ne ko kaga sai na rubuta kyautar sa aka ban sai na sa ba ni ba aqida ta bace an kawo mun wasu littafai masu kyau na yan ahmadiyya ne su kuma yan ahmadiyya an gane an za gansu da bangon su suma mai kyau suma da aka na ce wannan ba aqida ta bace ba ƙida ta bace da haka sai mutum ya kula kar ya tattara wa maktaba ɗinsa gurɓatattun littattafai tarkace da hayaniya ala fikirika wato shawwishu ka tarwatsa ala fikirika ka tarwatsa wa kanka tunani ka kwaso nan ka kwaso nan ka kwaso nan shi yasa akwai wani malami ya rasu a wani lokaci da ya dinga fitar da wasu irin karatuttuka gara'ib ya dinga yin wasu gara'ib din karatuttuka ba na mantawa malamai a cikin majalisar malamai ta Kano ina jin Council of Ulama ta gayyace shi aka yi masa irin wannan tsiye din da ake to akwai wani malamin mu daga ciki wata rana yake cewa shi matsalarsa tunda yana da hali kuma yana yawan zuwa saudiya shi wannan malamin ya ce duk littafin da ya gani na larabci sai ya siyo ya ce mun sha haɗuwa da shi wani lokaci ya ce wani littafi da wani littafi ya kamata in siya ya ce to amma ka san wata ran zai siya ba sai ya tuntuɓe ka ba to shi sa da ya zunga zuwa ya dinga kwaso wasu karance karance ya dinga yi malam sai mutane sai gari ya ɗauka da aka zo aka citsiye shi aka ce a idan ka samo wannan to shi hujjarsa sai ce littafi amma littafi ko wanda littafi ake ɗauka ana karanta to da haka ɗalibin ilimi gaskiya sai ya yi hattara in kana da kana da wannan sha'awar na tara littafai to duk littafin da zaka siya ka san me ya kunsa ko ka tambaya cewa yaya amfanin sa yake dan ka ka tara wani lokaci sai ka ka tara marasa amfani kuma ga masu amfanin kai baka samu damar siyan su ba la siyama kutubul mubtadi'a musamman littafan yan bid'a in dai ba dan ka san wasu terminologies da wasu istilahat ɗinsu ba ko ka san illoli ko ka san kaza ko dan ainihin istishhadi da irin maganganunsu to ai ba hikima ba ka da littafai na sunna a cikin labirarin ka amma sai littafan yan bid'a ka tattara a cikin littafan labirarin ka yake cewa karka musamman littafan yan bid'a fa innaha summun da naqi'un domin dafi ne mai kisa a cikin su haka sai mutum ya yi hankali musamman ɗalibin ilimin da ba zurfi yayi ba kawai yana da jin larabcin ya dauka yana fahimta kaga sai ka je ka kwaso wani abun baka sanya yake ba kawai kila ka sa shi a cikin aiki ko ka kira mutane zuwa gare shi ka halaka ka halakar da mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum amin